بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan da saduwa a wani yammaci na lahadi da rajini dare ne da tara ga watan jimanin hula yaran da muhammad صلى الله عليه وآله وسلم نجمع دورين عن الكريم جاء فإن تشدا وتسيدي ديدا ترى قوات قوه قوه ومن شاء شكرته إلى أشده ميلادية وأن مسلاشي البركة مسلاشي الجمعة على معاذ بن جبل إلى مقاطع منها إن به كما تذكرون في رجال من الشارع إلى قصده باعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد والذين يميزون لدليل مسنده مسجد يذكر وللكتاب وللكتاب ربما دليل على صالح فردان شي والكفاشي أن وقت تركيه هي شي بار وملاكيه من الذين ألامي ألامي كلام من كمل بيان الذي جاوب على عيسى عليه السلام يوم ما لم يكن مع الدجال يوم الذي ما يمكن سوى رابعا أبلغ لبسم على من دجل القيامة خروج يهدي وما تنجي خروج يهدي وما تنجي شيء صور وأن المكان الذي يمسو يا نجو جمال suwanin yajuju da majuju ƙabilar ta guda biyu akwai ƙabilar yajuju akwai ƙabilar majuju to dukkanin ina aka haɗa su zuriya da makaranta waɗanda Allah ta'ala ya ajewa mutanen da za su zo a ƙarshen duniya a matsayin fitina a gare su da kuma jarrabawa don haka annabi Isa alaihi salam shi ma zai riki wannan lokacin da za a ga ya juyi wa mazuri sai dai mu ba ta mun Allah ya sani kyawar da shi Allah ya sa mu shiga da imani shi wani ilimi yana da matuƙar muhimmanci musamman kuma da mutanen da suke ainihin wato ƙaryatawa game da wannan sassofi na ainihin wato shari'a da kuma waɗanda suke wuce gona da iri ta hanyar yin ƙarairayi ka san wani lokaci ne labari ne yan sai ya ɗauke shi tun zamar yanayi ya masa ƙare-ƙare iri-iri a ce ai su ya zuwa ma dukkan nan akwai wani yogo za a hankali wanda ya kai bishiyar da ziniya tsawa tsawo a ce a'a ai akwai wani ɗan ƙanƙani amma da manyan kunnuwa kunninsa guda ɗaya zai kwanta a kai kunninsa ɗaya kuma sai masa mayafi duk wanda ke gani wani labarai ne waɗanda ma an zara Allah biha min sultan wa ya gan shi wanda Allah ya bamu labari a cikin Qur'ani mai girma shi ya gan shi ne ba gul qarnayn wani sarki daga cikin sarakuna waɗanda Allah madaukakin sarki ya hore masa ainihin wato mulki da kuma tafiya a duniya da kuma kewaye ta baki ألا نعبد إلا مشتاق إليه من يتكلم عن الخروج يأجوج ومأجوج على كل ما جاء في كتاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ذكر هذا الحديث العظيم التي ألم مكان لي أكم صور قبيلة يأجوج ومأجوج أبتا هكذا أبن يسوع لقد الله da sunnar manzonsa sallallahu alaihi wa sallama na ambaton wannan labari wanda yake mai girma لأن الإيمان بذلك domin imani da wannan wa i'tiqadu da kuma kudurce shi wa i'tiqadahu da kuma kudurce shi a zuci wajibun 'ala al-muslim wajibi ne akan mutum musulmi ya imani da wannan wa khuruj ya'juj wa ma'juj fa'idun bil kitab wa sunnah fitowar ya'juj da ma'juj tabbataccen abu ne da nassin alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ijma'in kuma da kuma ijma'in al'umma gaba daya hatta bible old testament da ake ce ma taura ko at-taura da new testament da ake ce ma gospel ita ce da linjila akwai labarin God and Magog haka kiransa a turanci God and Magog ya da majuj Allah ka sani kyakkyawan ƙarshe ذكر ذلك السفاري رحمه الله ما لم السفاري يا أبتشي وأن اللاباني في كتاب الله أما الكتاب أما القرآن بجرمة ففي قوله تعالى يا بني أخذ تبرك في التركيب حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج حظوا يوم شدة أبوني ياجوج دماجوج وهم من كل حدب ينزلون سنة أينما تغنغروا لك قوة جنود واقترب الوعد الحق القول المسكية يا فتنت فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا في غاشي إذا وتنجا سكي كاترشي يا بينا قوموا إلى الخيارين فاتا يا ويلنا suna cewa kaucan kaitan mu qad kunna fi ghaflatin min hada mun kasance a cikin rakkana game da wannan faruwar wannan al'amari bal kunna zalimin suna cewa a'a kai mu ne azzalimai Allah ka kama shi da imani wannan aya jama'a tana nuna mana kusantowar wannan lokacin domin Allah ta'ala ya fara ba da labari game da al'ummomi daban-daban da annabawa da manzanni a suratul anbiya hajjima suran suratul anbiya har Allah ya karkare labarin labarin annabi Isa alaihi salam wallati ahsanat farjaha فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون التي وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حرام لي أكم قوة القرية لئلا يهلك الإجاع يكشف متعنا من المنبر أشيك مسكارة داو والدنيا غير متوسطة bayan halakar to Allah ta'ala bayan wannan lokaci ya hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj har zuwa lokacin da za a bude ya'juj da ma'juj wa hum min kulli hadabin yanzilun suna gangarowa daga kowane tudu na kowane gari haka za su hauro su da ne kawai dama na kawo ne da makamansu da kayan aikinsu kawai da na'urorin kiri suna da bala'in sauri mai na'urar hangen nesa da ya hange su kafin ya gama ba da labarin cewa ai ya hange su sun riga sun iso suna da bala'in sauri kuma sai sun karaɗe duniyar nan rankata kaf akwai wasu ɗan wurare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa ba za su kai zuwa ga waɗannan wurare ba Allah maɗaukakin sarki zai halakar da su baki ɗaya Allah ka samu shiga da imani wato jama'a wannan kadai ya rika mutum ya zama ya ji tsoron Allah musamman game da irin waɗannan iko na Allah subhanahu wata'ala na abubuwan nan da za su faru ainihin wato a ƙarshen duniya Allah ka sami kyakkyawar ƙarshe Allah ka sami kyakkyawar ƙarshe Allah subhanahu wata'ala sai ya ci gaba da cewa haka ne ko na'am وقال تعالى في قصة ذي القرنين مثلا ألا من يا باب لا باري جمد لا بار ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وقود عين حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال ما مكني فيه ربي خير ألا يوجد قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنى وجزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا تسيء المنكر ثم اتبع سببا سنة يكام هيا بالقرين كينا سبب هيا كو حتى إذا بلغ بين السجين har ya iso wani gari tsakanin duwatsu guda biyu waje da min dunihima qauman sai ya samu wasu mutane a gabansu wato wato gaban duwatsu la yakaduna yafqahuna qawla waɗanda ba ta iya fahimtar magana ba ta iya fahimtar magana amma shi da yake Allah ya ba shi fasaha da basira duk garin da yake iya yaran ba sai Allah ya kinta masa yadda zai ji yaran mutanen wannan gari in ba haka ba ya zai kuma ji yaran su da maganar su su ba sa iya jin zance amma dai Allah ya bayyana mana cewa an yi magana tsakanin su da shi ina fata an gane wannan to me ya faru qalu suka ce ya dal qarnaini ya dal qarnaini inna ya juja wa ma'juja ko inna ya juja wa ma'juja lalle ya juju da ma'juju mufsiduna fil ard mutane ne masu barna a bayan ƙasa فهل نجعل لك خرجا شن to ba za mu iya biyan ka wata jinga ba a wata ƙira'ar kharajan fahal naj'al laka kharajan ba ma sanya maka wani jinga wani kuɗi na musamman da za mu biya ka ba ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda don ka sanya wani shamaki tsakaninmu da su ba? Ƙwala ya ce, ma makan ya fiye mafi kai, ya ce abinda Ubangiji na ya bani, khairun ya ta abinda ku za ku bani. Allahu Akbar, kaga mutanen Allah ku, in ba mutane masu haɗama ba. Yana da shi ya kwashe, ya kwashe na talakawa, ya kwashe na maƙota, ya kwashe na jiha, ya kwashe na ƙasa duk bai ishe shi ba sai an ji an ƙara tashi bankin ƙasan ma gaba ɗaya ko me zai shi uku dan sai jikokin jikokin jikokin jikokin shi sun ci sun ƙoshi ma ba su cinye wannan kuɗin ba halin biyara ko Allah ka sanya mu daga cikin bayan ka masu godiya sai dai Allah ta'ala ya faɗa wa qalilun min ibadiyash shakur kaɗan ne cikin bayi na suke masu godiya ba kowa da Allah zai bashi ya gode ba da an ba shi ce in ina ma da an ba irin nawa ne kash shi kuma yana yana cewa oh Allah goda kaman kaman shi din ko kuwa kace ma makanni fihi rabbi khairun abinda ubangiji na ya bani khairun ya fi da yin abinda za ku bani fa'inuni bi quwwati sai dai kawai ku taimake ni da ƙarfi me ma'anar ƙarfi a nan ma'aikata da kayan aiki wanda za a yi haƙƙi ina fata an gane wannan yawwa fa'inuni bi quwwati aj'al bainakum wa bainahum rajula domin in sanya wani shamaki tsakaninku da su فأجل أن تقولكم آتوني زبر الحديد يشوف كاو من قنت تتين كرافنا أنقاني قنت تتين كرافا كاو من آتوني زبر الحديد كذا أشياء إنجينيان حتى إذا ساوى بين الصدفين har lokacin da ya daidaita wannan ginin duwatsun da kuma wannan karafunan sun cika wannan ramin da ke tsakanin duwatsu da duwatsu dama ta suke shigowa su yake ɓarnan an gane ai bayan kasancin su kuma suke rayuwa da yayi kawai sai ya zo ya sa aka sa kamar aka haka wannan wurin kamar foundation haka aka sa abin da za a kare wannan wurin aka zuba guntaccen karfe sai da aka cika ya zama yayi level da wannan dutsen saboda wannan dutsen kuma suna can ƙasa ina ba ta an gane wannan har lokacin da ya daidaita wannan ginin da duwatsun nan guda biyu kofa ce mana ba kama ba ne kofa ce duwatsun ne guda biyu masu tsawon gaske to ka san dutse kuma in yi tsawo daga sama ina za ka la ƙasa ƙasa zai zama ina tsauni ko can ƙasa da gwadabe da lunguna da sakuna da ƙekuwa iri daban-daban inda kawai ruwa ne zai gangara ya tafi wannan wuraren to su suna can ƙasa ne amma wannan wurin ke hauruwa tsakanin zuwa in sai su fito su shigo garin waɗannan mutane su zo su dinga musu barna su kashe wani su kwashe dukiyar su yi abubuwa su kuma barnata ne ina ba an gane wannan to me zai faru hatta idza sawa baina as-sadaqaini as-sadaq shine duwatsu guda biyu ina fata an gane wannan sai da ya daidaita tsakanin duwatsun nan guda biyu da wannan toliya na karfe da aka yi ƙala sai ya ce da su amini ufrid alai a kwaje yake mene ƙalan ku kuma yake ku hura mu da ya ziga jikin aka zo aka dinga ziga yanzu ne ake yi an kunna wuta a cikin karafunan kenan ana ta ziga-zigi ziga-zigi yana hura wannan wannan kamar me ake sa a makamashin da aka sa sai da ya narka wannan gundu cikin karfan gaba ɗaya su an gane ai suka narke gaba ɗaya me ya faru yawwa qalan kuku yace ku dinga hura min da ziga-zigin ku hatta sai ce me حتى إذا جعله نارا حتى إذا يميل الشموتا wannan gungun duk rafa sai ya zama tsabar wuta ne kawai qala sai shi atuni ufrir alayhi qitra ku kawo min narkakkiyar dalma in zuba a kai in zuba a kan a kan wannan karfin kuma aka wani narkakkiyar dalma don kuma sai aka zuba a kan shi sai ya ce musu famastata'u wannan fa'ul sababiyya ne saboda haka mastata'u an yabharu ba za su sami ikon haura wannan katangar ba wa mastata'u lahu naqaba ko ba za su iya hujja ta ba amma kullum suna haukawa hari suna kokarin yi din Allah ba zai ba su iko ba ka gane ikon Allah Allahu akbar famastata'u أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا بذات يا هورا ولن كتنقبا sannan ko ba za su iya huda wannan bangon ba wannan katangar ba sai yaushe qala sai ce su hadha rahmatun min rabbi kun ga wannan abin da Allah ya muku rahama ce daga wurin ubangiji na idan ka je yankin China ka je ga wannan Great Wall of China za ka kusan haka tana bisa wannan tsarin in ka je wannan wurin zaka kamar yadda Qur'ani ya magana za ga wasu irin duwatsu ne sun yi tsawo ƙasar su kuma wasu irin kwazazzabai ne masu nisan gaske tsakanin wannan wurin kuma akwai wannan katangar ba katanga ba ce kankanwa katanga ce doguwar gaske aiki aka yi malam sosai to ba sai ne wannan katangar ce ba ita ba ce su ma suna irin wannan katangar kuma su ma sun nike ne saboda wasu dabbobi da wasu abubuwa da ke shigowa suna su ɓanna a tarihi suna da rubuce-rubuce na drawing da suka yi na abin da ya faru a cikin wani zamani da ake abbarawa ake fassarawa da abin da ya faru hakkin suka yi akan irin wannan abin shi wani fim makamancin mai ya biyu wa ma biyu na taɓa kallon wannan fim din haka an gane wannan amma dai ba irin yadda Qur'ani ya ba da labarin ba wani samfarin daban me ya faru faman tata'u an yadhharu wa man tata'u lahu naqaba sai qala yace hadha rahmatun min rabbi kun ga wannan rahma ce daga ubangiji na fa idza jaa wa'd rabbi idan alqawarin ubangiji na fa yazo ja'alahu dakkaa ja'alahu دكاء ولا القول هي والمن مي وعد ربي تاشن القيامة فإذا جاء وعد ربي إذا القول المبين ما يشين تاشن القيامة جعله دكاء فوزي ميل الشيء دكا دكا كتنجر ذات يهوكوه إذا كنت فقانا أنكو دكا دكا درغرغوا النبي إيه yawwa yawwa rugu-rugu Allah zai yi rugu-rugu da wannan katangar sai kuma ya ƙara ce musu wa kana wa'adu rabbi haqqa kuma alƙawarin ubangiji na ya kasance gaskiya sai ce wa tarakna ba'dahu yawma idin yamutu fi ba'd Allah ta'ala ce a wannan rana za mu bar wani sashi da mutane yana ainihin wato karkata zuwa ga ainihin wato sashi wa nufuka fi sur sannan za mu yi wuta a cikin ƙaho ina fata an gane wannan wannan ya mutu din karkatar da ake nufi a nan ba wai wanda ya karkata a cikin wannan ba a'a mutane za su cakuɗe ne gaba ɗayan su da juna shi ma'anar ya mutu fi ba'd za mu bar tashin da mutane a wajen rana yana shakuɗa da wani tashi wa nufiqa suri kuma mai busa a cikin ƙaho fa jama'nahum jam'a sannan mu tara su tarawa ta gaba ɗaya Allah ka sa mu shiga da imani wa aradna jahannama yawma idhin lil kafirin arda Allah ya ce a wannan rana za mu jiran da wutar jahannama a wannan yini ga kafirai arban suna ganin ta kurukuru a fili kai mala akwai aiki jahannama ta dinga koran mutane ba ɗaya bayan ɗaya a guje in sun kama hanya ana gudu ana gudu in sun gaji za su wuce ta wanda su ta tsaya a gama hudu shine gudun fanfare ko eh wasu ce abu ne bambarki me zai faru ba an ci kafa har ta tsarga ta bukiya ko shi ne gudun bambarki saboda tsabar dajewa don gudu to din ta bukiya kuma ai ba za ya fari ba kenan ko kafin ta bukiya ne wani ya riga ya taku na ya taku hudu ya wuce haka wanda wuta za ta wuce tara su gaba ɗayan Allah ka sa mu shiga da imani da imanin Allah ka samu shiga da imani akwai aiki a gaban bayi فيما ليت وهذا صد من حديد بين جبلين wannan shamakin wannan katangar da shi dulkar ne ya sa tsakanin zuwa tsakanin ya zo kurmatin da waɗancan mutane ya ce min halili ta ƙarfe shi bai da jabalai ne tsakanin duwatsu ne guda biyu bana ku dulkar ne ne dulkar ne ya gina su ko ya gina ta فصار رجما واحدا سيغنف كتنجاش بلا آية يحجز هؤلاء القوم ينا كنجي ومن شمت عليه المفسدين في الأرض ما مقرك أبا ينفع عن أبيتنا دبر شوتر لبيان والإنسان في الأرض لكم أن يتذكرنا أبا ينفع فإذا جاء الوقت الذي قدر ميلاد السد فيه إذا كان عند أتقدر رجع والولد يتكدر يقول أتشنك جعله الله مساويا للأرض الذي يتولى تكدر كي يرده قف في زمكات هذه لكتاب الآيات kaga ba maganin ma wai a haura ba maganin ma haura fasowa kawai za a rage ana shigowa ka bai da sabon suna yi an gane wannan ko Allahu akbar ki ci gaba da cewa wa'adan la budda min wannan alƙawari ne wanda ba makawa a cikin sa fa idan hadam idan kasan da ta rubuce يخرجون على الناس ذات سلوك مكان ويموجون ويمكنون لا تريد التهوى المكاني سنا ماما المكاني سنا كشر كشيوا سنا صوت نصوتيوا سنا شيء نشيوا مكاني وتوبيا مكاني ويمكنون kuma za su rike gangarwa kowane su da gangare suna da masifar yawa kwarai da gaske jinsin turawa ne in ka ta mutanen ƙasar coci ka kalli irin jinsin mutane ne ƙarfafa masu manya-manyan gabobi masu tsananin ƙarfi to haka suke jinsu kuma Allah ya gaya aji suna da bala'in yawa biliyoyin mutane suka ɗauka a ɗan kaɗan dan za su sai sun mamaye duniyar gaba ɗaya kam Allah ya tafi min kulli halali daga kowane tudu yan tudu suna gangarowa kawai babu wani rashi ya su samu mai ruwa su shi ne ruwan rafin ranka ta kaf babu wani kuma ta abinci da za su zo mutuwa sun cinye abinci duka ruwan da kan ruwan da aka ji a ɗan gidaje ai wannan yaya ana maka maganar manyan rafuka ma manyan tekuna za su canye ya zama babu su gaba ɗaya ai ka san yawa ya kai yawa malam yin gaba da cewa ai yusri'una al-mashya suna yin gaggawa wajen tafiya an gani suna da matuƙar gaggawa wajen tafiya min kulli adadin a kowane tudu suna gangarowa ثم يكون النفخ sannan sai a zo a yi busan ƙaho fi suri a cikin ƙaho ƙariban min zalika kusa da zuwa waɗannan mutane na yaji wa mazu wa amman dalili min sunna amma dalili daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa fi sahih muslim ya zo a cikin sahih muslim min hadith nawaz ibn sam'an حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ألا يجلس عن النبي صلى الله عليه وسلم شكو لك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انظر ألا يجلس إن الله تعالى يوحي إلى عيسى بن مريم ألا مدوكتي زي وحي سوى عيسى بن مريم عليه السلام أني أن يتبت عليه بعد قتله الدجال bayan kashewar da yawa da jari anni qad akhrajtu ibadati Allah ya ce annabi ta to ga bar bayina nan na riga na ballo su na fito da su la yujaru li ahadin fi ibadati babu wani mutum da zai iya kusa da ba maganar da ta ɗauko tankoki ba ne ba ba jiragen mu na sama duk aikin banza ne ranar shi za su mana gaske ganin cewa idan ta ta kiyama ya gabato duk waɗannan aliyyaki da ake yako ya kuɗi da su za su daina aiki duk wani technology Allah ya kashe shi ya daina aiki shi ke dama yi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ya halice ku da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke kerawa ilimin waye ilimin Allah ne kayan aikin da kuke kera shi nawa ne in Allah ya ga dama a telefon sai ya lalata abubuwan duka sai ya koma gidan biya sai ya koma yakin takobi da mai kuma kan ma za a koma tun da hatta su ba bindiga su zo su ya fito ma dole su ma kwari da baka da aljina da masu gasu da su ba wai yaki bane irin wanda za a ce kawai zai je sama ya zo ya tum tum tum ya bambaji da shi kawai a wuce wanda ba wannan da ta amma dan Allah in ga dama yana iya juya rayuwa duk yadda ga dama duk waɗannan mutane Yahuda wanda abokan aikin su dama ne ɗan kaɗan Allah ya ara lokacin da Allah zai ga dama ya juya a kare al'amari za ka ga abu ne da ka san mafarki sai ka ga ba Yahuda ya zama almajirin gidanka kana kama zan je kwaskwalin ya je kwashi ya kai ma gona ya je maka noma ya gaji in ka gada maka zane shi gudana abu ne su kyau wurin Allah me Allah ya ce da mu wa tilka ayyamu mujawiluha bainan nas wadannan wadancan kwanaki ne da muke jujjuya tsakanin mutane za ga duk bayan zamani za a wasu mutane irin da irin ɗabi'unku da irin halayenku da abin da ya faru a zamanin suwa ne an yi nasara a kansu a yaƙi su ma bayan shekaru kaza sun ƙara yin nasara sun koma kan mulkin su ma waɗancan haka za a rinka daula ce rayuwa wannan yanzu wannan yanzu an gane ku to ku je da manzon Allah ya faɗa ya ce la yudani li ahadin fi ikari babu wani mutum da zai kusa da ya yaƙar waɗannan mutane فيخرج عبادي يقول an gane ko waje fa'ara fa'ari ibadi da ko ka shinge bayina a kan wannan jabal ko jabal ko yana da hadin inda Allah ya wa'ada Musa wa hada وناديناه من جانب الأم الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا تجو ولن الله سبحانه وتعالى يبام الأبائي ولن جوت ينام وقوم سيني جوت سيناء هو سيناء ينام حريم كما هزوا لأبجاج القيامة أما نسي بعضو يشي جيكا شيني باينا أكمل للجوت نمو ويبعث الله ويبعث الله يأجوج ومأجوج الذي هو يأجوج وهو من كل حدب يأكلون سنا فندر وتقول فيه فيمر أولهم على بحيرة قضية سيدا يمشي يمشي زوجه ولكم كوجي ولكم جينا قضية فيشربون ما فيها sai su shanye ruwan da ke cikin wannan kogin gaba daya wa yanzu da ahiruhu na ƙarshen su yi zuwa fa yanzu da suka jina shura laqad kana min alama ai da a wurin da akwai ruwa amma yanzu an ne an shi ya kare kam wa yahkum da isa wa ashabu za su tsare annabi isa da mutanensa ba za su iya hawa wannan tudun inda annabi isa ya ajiye mutane a wannan wurin ba su iya haura wannan wurin kwatakwatan ji annabi muhammad me zai faru hatta ya kuna rasu sauri ya alihim khairan min mi'atin dinar su mutane suna kan haka har sai an waye gari ka ba mutum kan saniya kan bikinsa ya shi ya ƙarfi ya fi ka ba shi dinarin ya ɗari ko su ma'anar dinar ba ba fa dinarin ba yau shi zinari shi ne azhabu ko wanda ke ɗan fitar da shi ana ɗan yi mene yau ba fi shi dinar ba in ka ji ba da ga shi maka dinar tarin dukiya mai yawa kamar ka ce a baka kan sayin ya yafi a baka biliyan goma saboda tsananin da za a shiga don in ma baka biliyan goma da me za ka saya abinci a bari ba wannan ita ce asalin lockdown na asali mala duk wasu garuruwa da za a je a sanya ganuwoyi a yi gini wallahi sun yi ko za su haye garin su fasa garin su shiga su kakkashe mutanen garin su musu raga-raga su cinye abincin garin su yi wada kare garin gaba ɗaya za mu zo mu shi ƙara san cikin hanyoyi insha Allah ta'ala akwai wani hanyoyi da ma zai ƙara kawo bani wanda imam Ahmad ya fitar da shi an gane wannan jama'a shi ma wannan hadisin ba iya kashe yake akwai dan ƙari da shi gaba amma bari mu dakata biya kana tunda lokaci ya riga ya tafi ko wa fi hadithin Hudayfa da inda Tabarani a hadithin Hudayfa wanda Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin awsat ɗinsa wa yamna'uhu Allah min Makkah wal Madinah amma Allah ya hana su shiga garin Makka da Madina وبيت المقدس da ko bai da maka wannan wurin ne da guda da suka yi kamori da wanda yana nan har yanzu a nan yake falastin to lallai ba za ku iya shiga waɗannan garuruwan ba gaba ɗaya in ko Allah ya ce ba za ku iya shiga ba ba wata ganuwa za a zo a wani wurin sata wuri ba kawai Allah ne sa wasu mala'iku suna suna suna suna kewaye da wuri kamar da zama da jari ila kai baka da komai amma kana zuwa zuwa ga wani ya ya ya kin kawo ka da wani babban makami dole ka biya mu ko wace dole ka fata da yayi arba da kai ko an zama an arba ko me wani arba yau da yayi arba da kai to za ka mutum kawai ya arshi na gani yare ya zama bar mu da ta ba ya gudu ba guduwa daban arkewa daban ko idan ka ce wani ya arke ko wani ya gudu wanne ya gwan tsanani to nan yanzu zaka mutum ya arke ma da an yi arba ga mutum ya arke saboda ya san halaka shi Allah shi ya ga daman yadda zai ba waɗannan garuruwa tsaro Allah ta ya san da shi قال الإمام النووي رحمه الله إمام النووي الله تعالى يقول كل من ولد آدم ثم من فتاة النبي آدم عند أكثر العلماء السن بالسبب يوما قال ابن عبد البر ابن عبد البر الإجماع على أنه من ولد ياسر ياسر ابنه سوريا يمين ياسر غلوش ده ما النبي منكم يقول لك شيء وعليك أجي ولا كنعانه ko shi ne wanda ya yi ya yi imani da babansa ya ce a baba a kyaye bari je wancan dutsen ai ne kare daga ruwa ya ce kai ya la asu ne da yau min amri ilahi illa man rahim shi yau fa ba wanda zai tsira daga al'amarin nan na Allah sai wanda Allah ya dade shi a'a baba ka bari dai kawai ai وحال بينهما الموج سنة تتكلمنا ورما كان يكير إلى الماء يجب أن يرضيك بني فكان من المغرقين إذا ما نجدكم وتندى أكي دلمية لسوء الله يا من قال أنه فإن لكم وإن لكم الحيوان وذكر علامة السفاري قال ابن كثير إيه العلامة البخاري عندك لدى ابن كثير في سوى يجب ما فيه طائفتان من الترك كان su asalin yaji da maliki bangarori ne guda biyu na yaren turkawa ƙasar sauki min zurriyati adam daga zurriyar annabi adam kuma qala sannan yace wa hum min zurriyati nuh min sulalati ya'ti al-turk shi yana da cikin zuriyar annabi adam daga yaji wanda shi ne uban turkawa ina ba ta gane kamar larabawa a ce akwai kaza akwai kahatani akwai kahatani akwai kaza kaza to su ma suna da wannan abin da sun fila ne ina ba ta gane wannan Allah ya samu shiga da imani eh to sai mu ga alaihi insha Allah ta'ala sai mu ga qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kullu khurujihim وحذر منه إن شاء الله تعالى أن لا تدعو أكثر من دنيا الآخرة لا تدعو يوم الشيء إيه قريب باركني وصلكم إليه أي قاعدة سوى لا نبي ولا سنة نسنة هك يا ولما تقول أن لا يتكامل إيمان سنين في جرة الشيء manzo Allah yake cewa akwai mutanen da Allah ya rubuta musu aljanna suna da wata daraja madaukakiya amma ayyukansu na alheri ba zai iya kai su sai a cainin wannan daraja a gidan aljanna sai Allah ya rike su da ciwuka da wasu matsaloli na rayuwa wanda in suka yi haƙuri a kai sai Allah ya girmama ladan saboda haƙurin da suka yi da ke su wannan martaba a gidan aljanna ka سنة النبي سنة الله التي قد خلت من قبل وذلك هي لسنة الله كبديلا نعم فريقا سوما مكاني مكونا في هذه مكاني أما قلت ذكر أرناني كب جرانا القيامة فلا شيء za ce ka je ka ciro min zurriyar annabi adam sun mutane je ka ɗebo min hadith na sun bukhari da muslim ki je ka ciro min abin wuta a cikin zurriyar annabi adam a duk cikin mutum dubu ɗaya mutum ɗaya ne kawai na aljanna wallahi ba duk zurriyar annabi adam hankalin ta bai tashi kuma ga kan ya dace wallahi kamar za Allah ya faɗa ce za a ce ku ciro min rabauta a cikin dukkan ƴaƴan annabi Adam duk mutane dubu an zo da su mutum ɗaya ne tal za a kirshi dan aljanna sauran dukkan mutane tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta Rasulullah yanzu a cikin ku za a rinka kira ce to a za a haɗa ku da ya juji wa ma juji ne gaba ɗaya yadda aka ja kuma mai duniya suna da bala'in jarabar yawa su biliyoyi ne kuma kusan dukkan tsarna ne don haka kaga idan an zo aka sha kuɗa da kafiranmu da su waɗancan ya zuyo masu duka to a kowane dubu ɗaya mutum ɗaya ne kuna son zan aljanna to ai koyar da yin ninka mu ne wani gaba daya musulmin duniya ba su su tufan sana biliyan ba har yanzu duk sauran population din duniya gaba daya kusan mu ce 6 point nawa ne billion duk arnani daga duk kusan ne kawai ke musulmi eh yawa 6.2 billion arnani ka ko san ai ana magana ana maganar war of number ai ba za ku da da kafirai ba shi za ka kai ga duk yanzu muka yawan sai mu ce wu to amma fa mun manta tun da aka yi duniya ba a yi taɓa yin lokacin da musulunci ya yi jayi saboda ya yawan sojoji ba a musulunci yana yin jayi ne saboda ikon Allah saboda shi addinin na Allah kuma ya ji cewa zai kara kayan shi na fatan gane wannan wala qad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahum al-mansurun وإن جندنا لهم الغالبون الله يرجع لك كتب الله لأغلبن أنا ورسلي الله يرجع لك القول أما ممكن سامروني مكتيا في الله يتنزى من يوصل عند الله هي أبن هو ذا مجاب وكما هي كشم واجه سامي سامي شعورنا الله me yin mai kyau ya sami mai kyau me yin gurbatacce ya samu gurbatacce hisabi wanda shi ya ja Allah ka tsare shi tawo shi abin da na faɗa ne Allah ta nuka a cikin lada wanda ya kuskure Allah ta'ala ya gafarta mu da kuma da kuma sai Allah ta'ala ka biya mana Allah mu roƙonka ya tsare mu ka tsare mu akan tafarkin ka da shari'a ya Allah ya Allah kada ka kunya mu daga cikin masu bin tafarkin bata Allah ka ba mu ilimi mai amfani اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك يا الله يا واحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته